الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يومنا goma sha biyar ga watan Ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan maris miladiya shekara 2026 ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin alamar suna ta liman shura da ita kadin kwaifacin najiya al-mansura na alhabib ibn ahmad al-hakami alaihi rahmatullah a tada inji a canza wutan kan ba muna karatu ma ta kasu ma tun da kana shakarta injin eh babban injin man ya ƙare ƙaramin kuma ba zai ɗauka ba ko da batir caji ba sai da ita ya gwanin ba ƙaramin da yana ba zai ba
yau za mu tashi akan tambaya ta 28 ma dalilu shahadati anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam menene dalilin shaidawa cewa annabi muhammad ila da amincin allah su tabbata gare shi manzon allah ne wannan shine ɗayan ɓangare na kalmar shahada guda biyu kalmar shahada bangare na farko la ilaha illallah bangare na biyu muhammadu rasulullah to mun ji mun yi karatu akan bangaren farko da sharuɗan wannan bangare da dalilan wannan sharuɗa yanzu kuma sai bangare na biyu hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na imani da shi a matsayinsa na manzo annabi aljawab amsa tana cewa qaulullahi ta'ala fadin Allah madaukakin sarki laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma irin wannan uslubin da malam yake bi uslubi ne da yake wayar da kan musulmi ya fahimci cewa waɗannan al'amura da yake bauta wa Allah a kansu dalili ne zo da su kar ka ɗauka cewa kasancewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah ka gaji sanin haka ne a wajen iyaye da kakanni kawai tashi kai a garin ka kasancewa annabi annabi manzo ne a ya kamata kasancewa wahayi ne ya zo da haka kuma wahayi yana nan ana karanta shi da haka wanda ya sani da ilimi ya sani da ilimi wanda bai sani da ilimi ya sani kawai da al'adar garin su amma dai duk wani abu na addini dalili ne ya zo da shi wahayi ne ya zo da shi shi yasa kaga an yi ko da shi kuma ana yin sa ba da ka ake yi ba fadin Allah madaukakin sarki laqad manna Allahu 'alal mu'minina haqiqa Allah ya yi wa mu'minai baiwa idh ba'atha fihim rasulan yayin da ya aiko manzo a cikinsu min anfusihim kuma daga cikinsu ya aiko musu manzo a cikinsu kuma daga cikinsu cewa daga cikinsu ana nuna cewa shi ma ɗa ne ɗan ƙabila ɗa ne ɗan nasaba ɗa ne ɗan gida irin kowa da yake ɗan gida fihim kuma a cikinsu ya tashi a cikinsu ba daga wani waje ya zo ba ba aiko shi aka yi daga wani waje ba ɗansu ne kuma a cikinsu ya tashi ko da ɗansu ne in in da aka haife shi ya tafi yawon duniya sai daga baya ya dawo sai ya zo bai dawo garin ba sai da sakon shi manzo ne ai za a ce a bari ke je ya ɗebo wata hauka don haka kasancewarsa ɗa ne a cikinsu to sannan kuma bai tafi ko ina ba a nan aka san shi ya tashi ya girma ballantana ma a ce a wani wuri ya je koyo wani abu ya zo shi ke so ya bar mutane to wannan hikima ce ta Allah madaukakin sarki bai turo manzo dan wata kabila ko dan wani gari ko dan wani tsatsowa balle a ce bare ne warware ne ba za mu karɓa ba dan mu bane sannan kuma dan nasu ba zai turo ba sai wanda ya tashi a cikin su an san faɗi tashinsa an san rayuwarsa an san yanayin tun yana yaro har ya zama manzo ba wanda ya zai baka tarihin cewa ya tafi wani wani bariki shine fihim min anfusihim to Allah ya yi wa mu'minai baiwa yayin da ya turo fihim a cikin su rasulan manzo min anfusihim kuma dan tsakan su yatlu alaihim ayatihi wanda yake karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim yake tsarkake su daga shirka daga kafirci wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kuma yana sanar da su ilimin littafin da aka saukar masa wal hikma da kuma ilimin da Allah ya bashi na wahayi daga wajensa na sunnarsa wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarki laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa wani manzo ya zo muku min anfusikum daga cikinku daga tsatsanku azizun alayhi ma anittum duk abin da zai muku nauyi to mai girma ne a wajensa abin da duk zai tayar muku hankali ya daga muku hankali ya dame ku to mai girma ne a wajensa harisun alaikum kuma mai kwaɗayi ne a kan mai kwaɗayin ku yi imani mai kwaɗayin duka ku shiga aljanna mai kwaɗayin duka ku zama mutanen kirki shine harisun alaikum mai kwaɗayi ne a kan ku bil mu'minina ra'ufur rahim sannan ga mu'minai kuma mai tausayi ne mai jin kai wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya san cewa kai manzon sa wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaidawa cewa munafukai ƙarya suke da suka ce sun yadda kai manzon Allah ƙarya suke da suka ce sun shaida kai manzon Allah ko idan ja aka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah cewa ya idan munafukai sun zo maka sai su dora cewa mun shaida kai manzon Allah ne Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasulullah Allah ya san kai manzon sa ba su zo da wani sabon abu ba والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أما الله شن شيدا يسوى قريا سكي يسوك في اسم شيدا ضحك وانا آية كما دعاوين لسوك دباتيتا دك سنة كرنتا دمجوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزون الله ني كما الله ني يعيكوشي لنفس القرآن بجرما ما نيسي وغيرها من الآيات دعاوين لداما عند بابنا بابنا waɗanda suke karantar da mu haka kamar faɗin Allah ta'ala Muhammadu Rasulullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin Allah ya ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba uban kowa bane daga cikin ku walakin Rasulullah sai dai shi manzon Allah ne wa khataman nabiyyin kuma cikamakin annabawa da sauran ayoyi waɗanda suke tabbatar da manzancinsa da nassin alkur'ani mai girma tambaya ta ashirin da tara ta ce ma ma'ana shahadati anna muhammadar rasulullah to menene ma'anar shahadatu anna muhammadar rasulullah menene ma'anarta wannan ma'ana da shari'a take nufi eh me ake nufi da shahadatu anna muhammadar rasulullah a shar'ance الجواب أنصر هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم malam ya ce huwa tasdiqul jazim shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ma'anarsa at-tasdiqul jazim gaskatawa mara kokonto a cikinta min samimin kalbi kuma daga cikin kokon zuci al-muwazi bi qawli lisan ko al-muwazi liƙaunin lisani gaskatawa wanda ya dace wadda yake daga cikin ƙoƙon zuci ya kuma dace da magana harshe suka zama ɗaya yadda zuciya ta yarda yadda harshe ya faɗa haka zuciyar ma ta faɗa don haka gaskatawa ne daga ƙoƙon zuci المواطئ لقول اللسان والديدات daidai da furucin harshe bi anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da cewa annabi muhammad bawan allah ne kuma manzon sa ne ila kafatin nasi kuma zuwa ga dukkan mutane insihim wa jinnihim wato aljanunsu da mutanensu da aljanunsu mutanensu da aljanunsu شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا شاهدا امتصينسا نمي شيدا وكان دكان الامومي da annabawansu wa mubashiran kuma kasancewarsa mai albishir da rahmar Allah da gidan aljanna wa nadiran mai gargadi daga gidan wuta da azabar Allah wa da'iyan ila Allah kuma mai kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki bi iznihi da izinin Allah ɗin ba karambani ba ne ba wa sirajan sannan fitila ce muniran mai haskawa wannan sai ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan matsayin fa yajibu tasdiquhu da haka yake wajaba a gaskata shi fi jami'i ma akhbara bihi cikin dukkan labarin da ya bayar min an ba'i man sabaka na labaran abubuwan da suka gabata wa akbari man sayati da kuma labaran abin da zai zo nan gaba in ya ba da labarin an yi wani abu cikin banu isra'ila ko fi man kana qablakum cikin waɗanda suka yi rayuwa gabaninku ko annabi kaza ko annabi kaza ko annabi kaza wannan duka shi abin gaskatawa ne tare da cewa baya nan aka yi ɗaruruwan shekaru dubban shekaru aka yi abin amma yana ba da labari kuma yadda abin ya faru wannan yana daga cikin wato abin da yake wajibi a cikin imani a cikin gaskata manzancinsa sannan haka idan ya ba da labarin masa ya ake abin da zai zo na gaba ya ba da labarin wuta ya ba da labarin aljanna ya ba da labarin abin da zai faru ranar alkiyama ko abin da zai faru a nan kafin tashin alkiyama duka wannan wajibi ne a gaskata shi na cikin imani da shi wa fi ma aqalla min halalin da kuma gaskata shi cikin dukkan abin da ya halatta na halal wa harrama min haramin da abin da ya haramta na haram shi yana da lasisin ya ƙara halal daga cikin halaliyar da alƙur'ani ya zo da ita yana da lasin ya ƙara haram daga cikin haramiyar da alƙur'ani ya zo da ita idan Allah madaukakin sarki ya kirgo haramtattun abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da lafiya ce kuma da abu kaza ya kara da Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum kaza kaza kaza kaza kaza ya lissafo haramtattu dukka Allah subhanahu wataala ya lissafo haramtattu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kara sai ya ce la tun kafin mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha ba a auren mace a yi wa umanta kishiya da ita ba a yi wa mace kishiya da babaninta eh ko aiwa babaninta kishiya da ita yar uwar babanta ko yar uwar manta alqur'ani bai zo da wannan ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sai ya ƙara to haka da Allah madaukakin sarki yace qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yut'amuhu إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فسورانسو manzon sallama shi kuma sai ya ce ya haramta dukkan wani tsuntsu wanda yake da farce yana farauta ya haramta duk wata dabba mai kafa hudu wata take da fika tana farauta annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana daɗi akan alkur'ani saboda ne saboda duk kayansu shi ya zo da alkur'ani don haka bayanin alkur'anin da abin da za a daɗa a wajen su za a saurara shi sa duk waɗanda suka cire shi daga shari'a suka ce ba a buƙatar bayaninsa ba a buƙatar hadisinsa ba a buƙatar sunnansa to musulunci suke rusa alkur'ani suke rusa saboda bayanin alkur'ani yana wajen sa in an cire shi kuma sai mu je dutsen ma muna neman ƙarin bayani kuma da yaushe da kafin a yi dutsen ma ya aka bauta Allah walin fitalu walin qiyadu lima amara bihi da kuma wato koyi da kuma mika wuya ga duk abin da ya umarni da shi yana daga cikin imani da manzancinsa wal kafu wal intihau amma naha anhu da kuma bari da hannuwa daga dukkan abin da ya hana su واتباع شريعته لكم به شريعته سود قضاء والتزام سنته في السر والجهل لكم لزمت رقو da sunnarsa istirri wal jahari wal jahari a sirrance da kuma a bayyane wa ma'ar rida bima qadahu wa taslimu lahu da kuma wa ma'ar rida bima qadahu wa taslimu lahu da kuma yarda da hukuncin da ya zarce da miƙa wuya ga hukuncin wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima ubangiji ta ala ce ba za su taɓa imani ba sai sun kama ka hukunci wajen ka in sun yi rigima a tsakaninsu imaninsu ba zai tabbata ba sai sun kawo maka musu shari'a sannan in ka musu shari'a kar ku ji wani hukunci a rasu na hukuncin da kai kuma dole sai sun miƙa wuya sun sallama a kan hukuncin da kai to duk wanda ya yi hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai masa daidai ba bai yi imani da shi ba wa anna ta'atahu ya ta'atullah kuma yi masa da'a ita ce yau Allah da'a man yuti'ir rasula wa qad ata'a Allah duk wanda ya yi wannan manzon da'a Allah ya ce to Allah ya wa da'a kenan duk wanda ya saba masa ya saba Allah wa ma'siyatuhu hiya ma'siyatu Allah saba masa ita ce nafsin saba wa Allah li'annahu muballighun 'an Allah risalatahu domin shi ne mai isar da sabon Allah ولم يتوقف الله حتى أكمل به الدين ما لم يكن الله بكبر أيوة النبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل به الدين أرسل الله يتك الدين بشي وبلغ البلاغ المبين sannan ya isar da isarwa bayananna ba abin da ya rage kafin ya bar duniya kuma ba wani nuku-nuku ba wani cushe babu abin da ba a bayanin sa ba filla filla kafin ya bar duniya Allah ne karɓi rayuwarsa ba sallallahu alaihi wasallama sai da yake al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati yau na cika muku addinin ku na cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dinan ga shi nan musulunci ya fita na yarda muku shi kuje ku ta bauta da shi bayan nan annabi sallallahu alaihi wasallam kwana 80 da kaɗan ya ƙara a duniya ba abin da ya rage wanda ba a yi ba alqur'ani ya gama sauka bayani ya gama fita a fili babu wani kunuku babu wani zaurancen zance an gama komai to sai ka yarda da wannan kafin imaninka da shaidawa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne sanan ya cika sai ka yarda cewa ya isar da ya isar da sakon da aka dora maka to shi yasa bid'a tana sukar wannan abu duk wanda ya zo da bid'a to yana tuhumar manzo Allah bai kara shi ba don bidiya wani sabon abu ne wanda alkur'ani ya zo da shi ba sunna ba ta zo da shi ba kuma aka zo ake so a kawata musulunci da shi da haka kenan ana tuhumar rashin karasawa sa aikinsa wa taraka ummatahu ala al-mahajjati al-baydan sannan kuma ya bar al'ummarsa akan tafarki fari tas mai haske al-bayda fari mai haske lailuha kana hariha tafarkin ma'aiki da daddare ma kamar da rana babu duhu la yajibu anha ba'dahu illa halikun babu mai sauka daga wannan tafarki a bayan baya nan illa halikun sai halakarci to tafarkin da aka ce da daddare ma kamar da rana haske tarwal me zai sa mutum ya sauka ina duhu zai sa mutum ya taɗi duhu zai sa mutum ya bar hanya to babu duhu haske ne akan akan akan tafarkin babu duhu to ba wanda zai sauka zai halakarci wa fi hadal babi masailu su ta'ati insha Allah malam yace cikin wannan babu akwai mas'aloli za su zo insha Allah ta'ala kun ji alama akwai mas'aloli kun ji alama akwai mas'aloli in ana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hakkinsa a cikin musulunci ai magana babba ce ai babu ne mai zaman kansa da yake da fusul masu yawa tambaya ta talatin ma shuruɗu shahadati anna muhammadar rasulullah wa hal tuqbalu shahadatul ula biduniha tambaya ta talatin tace menene sharuɗan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kamar yadda a san ala ilaha illallah wanda akwai sharuɗa bakwai to shi ma wannan akwai sharuɗa inda akwai su menene da menene wa hal tuqbalu shahadatul ula biduniha kuma shin za a iya karɓa wa mutum na farkon banda wannan shin mutum zai iya cewa ashhadu an la ilaha illallah ya ce a bar mun ɗayan gaskiya sai na yi nazari yanzu dai zan fara sallah da wannan za a karɓa ba za a karɓa ba shin za a karɓa wa mutum na farko ba na biyu za a karɓa mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah a ɗaga masa kafa akan ashhadu anna muhammadu rasulullah a ce sai ya je gida ya tambayo a'a aljawab amsa قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين ما نسى أي قبات من غير مكة شيوا باوا بزيش الدين با سيد وأنن شهادة قدامي حتى سكي بزيش الدين وسيد سوبيو وأنهما متلازمتان كما سوء سوبيو متلازمتان وتو تبني دكار su ɗin su biyun ba sa ƙwamfaruwa ba sa rabuwa lazimin juna ne ɗaya tana da zinta ɗaya ba za ta shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ba ne alhalin kuma kana ganin allah biyu ne ko uku ne kuma shaidawarka da wanzancin sai maka amfani ba zai maka amfani ba za ka shaida allah ɗaya ba ne shi kuma ka ce baka yarda da manzancinsa ba kuma ku zauna lafiya da allah la ilaha illallah ba za ta maka amfani ba dole sai su biyu shine kit da ta mutalazimatan suna da zuncin juna dole wannan sai da wannan dole wannan sai da wannan wa shurutu shahadati al-ula hiya shurutun fi don haka sharuɗan da muka karanta guda bakwai a wancan shaidar farko to su ne biya shaidar ta biyu da haka babu bukatar da nune ta su abin da ake bukatar ka dangane da shaidar farko to su ake bukatar ka dangane da shaidar ta biyu an gane ko ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a muhabbatin wa qiyadin wal qabul laha cikin ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a muhabbatin wa qiyadin والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد كالكلها ثم أنتم قد أوقد مكان جارنا to haka suke a nan ma a shaidawa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne malam yace ma dalilu salati wal zakati menene dalilin wajibcin sallah da kuma zakka a musulunci menene dalilin wajibcin sallah da kuma zakka a musulunci wato kamar yanzu malam ya gama ɓangaren kalmar shahada ko kalmomin shahada guda biyu da abubuwan da suka shafe su aka aiki a ne za a yi littafin nan za a ɗan ba ka kafin alƙalami za a ɗan ba ka rubusu a kula kawai a ɗan ɗora ka a tura ka in ka tashi gangarawa to shi kenan an dai buɗa maka hanya shi littafin ba fara da karatu yake yi ba to yanzu kamar al'adar littafin yanzu mun ji kalmar shahada guda biyu mun ji irin hakkokinsu da abin da ake bukata da su da matsayinsu da dalilansu yanzu kuma malam zai shiga wasu al'amura musamman rukunan musulunci yana so ya gama da su kafin ya sake komawa kuma wasu abubuwa waɗanda kalmomin shahada suke hukuntar da su to amma saboda lantarkin mu yana yana ta wani na ga za mu takaita daga wannan gabar dama wanda ya rage mai da muka saba bai wuce minti biyar ba to ina ga sai a ƙara sa su cikin abin da ya rage na na alka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da zukatan akan imani Allah ya sanya mu cikin bayan sa kwarai abu da muka daidai Allah ta'ala ka tara mu cikin ladansa abu da muka kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah